إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annabi zababbe a inda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke ba mu tarihin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة idan masu sauraro ba su manta ba malam dai a shirye-shiryenmu na baya yana tashin faɗa ne na wannan littafi kafin lokacin da za a zo na haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka faro daga tarihin larabawa har abin ya gangaro zuwa kan annabi ibrahim da ɗansa ismail waɗanda suka kafa garin makka mun kuma ji tarihin dauloli guda uku waɗanda su ne sarakunansu suke manyan sarakuna wato sarakunan yanka ko masu kambi a nan malam ya tsaya yanzu kuma za mu ci gaba الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اتبع سنته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ما سرارم أتشم وانا شرينا الرحيق المختوم تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم زاببي in kuna biye da mu har yanzu muna ta bayani akan yadda larabawa suke wanda su ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji dai cewa annabi ibrahim shine tushe na dukkan wannan bayani da ake domin shine kakan manzan allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun ce annabi ibrahim allah ya kama sunansa sau 69 a cikin alkur'ani a cikin surori 25 sai annabi isma'il wanda ya zo sau goma sha biyu a cikin surori takwas sai annabi ishaq wanda ya zo sau goma sha bakwai a cikin surori goma sha biyu To muna magana akan Adnan wanda zuriya ne na annabi Ismaila ɗan annabi Ibrahim sallallahu Alaihi wasallam. Wa madattu duhur wal ayyamu, zamunna da kwanaki suna ta wucewa, walam yazal amru auladi Ismaila da'ilan la yuzkar. Al'amari ko tarihin ‘ya'yan annabi Ismaila ya zamo cikin ƙaranta wanda ba a iya ma ambatansa wato ‘ya'yan annabi Ismail’ sai aka daina jin labarinsu dama abin da ke fito da mutum a ci gaba da jin labarinsa shine abubuwa ɗayan uku ko dai ya ilimi mai zurfi ko ya samu kuɗi mai yawa ya shahara da kuɗi ko kuma ya shahara da mulki ko ma ƙarfi ko ta fasaha ko dabara so in ba irin waɗannan mutum yake da su ba sai a daina jin ambatansa ya zama ya shiga cikin gama gari ya shiga cikin gayya ya ɓace a cikin taro hatta da ufa amru jurhum har lamarin jurhum ya yi rauni suka zama ba sanannu ba kuma lamarinsu ba a ma ambatansa a cikin jama'a. Kubaila zuhuri bukhtun nasar wannan abu ya faru ne kafin bayyanar bukhtun nasar a wannan lokaci. Wa akhaza najmu Adnan as-siyasi ya ta'allaqu fi ufqi sama'i Makka. Tauraro na harkar siyasa wato harkar mulki da fito da kai ya fara bayyana yana haske a sararin samaniyar Makka na Adnan. Wato Adnan ya zama fitaccen mutum wanda kowa ya san shi akan wannan harka ta shugabanci a lokacin a Makka. Munzu zalikal asr tun a wannan zamani. Bi dalili ma ja bi munasabati ghazwi bukhtan nasr lil arabi fi zati irkin. Dalilin haka shine munasabar da aka samu ta yakin da Bukhtun Nusr yayi ga Larabawa a wani guri da ake kira zatu irkin fa inna qa'idal arabi fil mawqi'a lam yakun jurhumiyan wanda ya jagoranci larabawa a wajen wannan yaƙi ba wai daga kabilar jurhum ya fito ba bal kana adnan nafsuhu shi kansa adnan ne da kansa ya jagoranci wannan yaƙi wannan shi ya fito da martabar adnan domin kamar da muka faɗa jarumta da ƙarfin hali da kuɗi da mulki da sarauta suna daga cikin abin da suke sa a tuna mutum a tarihi ko a rubuta shi sai ka ga a wani zamanin gaba ɗaya ma wanda ya fice ko sanannen mutum bai wuce ɗaya ko biyu ko uku ba wannan bayani malam ya ce yana nan a cikin tarihin ɗabari juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyar da hamsin da tara wata farraƙar banu adnana ilal yamani bayan faruwar wancan yaƙi da wucewarsa sai ‘ya'yan adinana suka fantsama zuwa cikin ƙasar yaman inda gazwati buktun nusar athaniya lokacin da aka yi yaƙin buktun nusar na biyu shekara ta 587 kafin haihuwar annabi isa أنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وذهب برخية صاحب يرمياء النبي الإسرائيلي بمعد إلى حران من الشام فشيني أكون متن أكي كرا برخية wanda abokin wani da ake kiransa yarmiya wanda cikin annabawan banu isra'ila suke ya tafi da ma'ad zuwa harran minasham harran sanannen birni ne mai tarihi shi yasa wasu malaman ma suke ga ƙasar sham ko birnin damashq yana daga cikin birane waɗanda suka samu dubunnan shekaru a duniya to yana daga cikin tsofaffin birane masu tsohon tarihi wanda aka manyan mutane masu fasaha wato iri-iri a cikin tarihi a wannan guri. Falamman kashafa Dr. Mukhtun Nusar raja'a mu'ad ila Makka wa lam yajid min jurhum illa Jawshamu bin Julhuma. Bayan wannan tsanani da aka shiga da takurawa da Mukhtun Nusar yema wannan yanki Allah ya kawo yaye wasa ko abin ya yaye to shine Mu'ad ya dawo zuwa garin Makka. sai ya samu jurhum sun yi ƙaura sun bar garin maka wanda mun ce su ƙabilan jurhum ɗin nan su asalin ƙabilan larabawa ne na ƙasar yaman wanda suka zo bayan kafa garin maka da annabi isma'ila ya da matarsa hajara da ɗansa isma'il su ne mutane ko tawaga ta biyu da suka zo suka zauna a garin maka to lokacin sun yi ƙaura sun bar garin da aka gama wancan yaƙi ko kuma lokacin da shi wato ma'ad ya dawo daga harrana daga ƙasar sham sai ya zo ya tarar da wato ba kowa a cikin ƙabilar jirhun duk sun yi ƙaura sun bar maka illa jaushama bini julhuma sai wani mutum da ake kira jaushama bini julhuma shi kaɗai ya tarar shine babban mutum a garin wanda yake wato daga ƙabilan jirhum fata zawwaja bibinatihi sai ya auri isa mu'ana fawala dadlahu ne zaran ita wannan mu'ana ɗin da ya aura wacce babanta shine Joshua bin Julhuma wanda daga kabilar Julhum yake ita ta haifa wa Mu'ad ɗansa da ake kira Nizar yasa muke cewa ɗan Mu'ad ɗan Nizari to Nizarin shine wannan malam yace wannan bayani yana nan a cikin tarihul dabari juz'i na 1 shafi na 559 da shafi na 560 da kuma juz'i na biyu shafi na 271 da fathil bari juz'i na shida shafi na ɗari shida da ashirin da biyu malai ce a cikin wannan guri ya ɗebo waɗannan bayanai wasa'a amuru jurhum bi makkata ba da zalika sai al'amarin jurhum ya taɓarɓare a cikin garin maka bayan faruwar wannan abu da muka yi bayani wa daqat ahwaluhum wato lamarinsu ko halayyarsu ta yi kunci lamari ya musu kunci suka shiga tsanani jama'a suna kinsu saboda ba su yi abin arziki ba fa zalamu alwafidina ilaiha sai suka fara zalintar waɗanda suke zuwa garin maka domin yin ibada shi kuma dama zalunci inda ana yin sa baya dorewa duk azzalimi komai tsawon lokaci sai Allah ya karya shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah yakan yi shigo shigo ba zurfi ga azzalimi ranar da ya danke shi ko ba shi da mafita wastahallu malal ka'aba suka halatta kwace dukiyar jama'a da take da suke zuwa Ka'aba ko dukiyar da ake kawowa na hadaya zuwa ga Ka'aba wanda kuɗin ba a ɗibansu sai suka fara ɗebe wannan dukiya da take jikin Ka'aba ko take cikin Ka'aba ko aka yi wa Ka'aba kwalliya da shi wanda daga nan ne kuma rashin kirki yake fara zuwa mutane su fara ɗiban abubuwa da yake da alaƙa da addini mutum ya ɗauke lasifikan masallaci ko ya ɗauke tabarman masallaci ko da duma masallaci ko agogon masallaci in ban da mu ma ai ba inda zaka je duniya ka tara ana kulle agogon masallaci a kulle lasifika a kulle masallacin ma saboda ana tsoron wani zai iya zuwa yayi me shimfiɗan masallacin ko cire makirfin ko ya cire wato abubuwan da kayan Allah ma sacewa ake fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tarihu dabari juz'i na biyu shafi na 284 malai ce anan ya ciro wannan bayani na cewa su kabilan jurhum sun dinga zalintar baƙi da suke kawo ziyara ka'aba da kuma dukiyar da aka tara a cikin ka'aba suna zalinta ta hanyar kwashe وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة al'amurin lazi kana ya ghizul adnaniyina wa yusiru hafizatahu wannan lamari na zalintar baƙi da suke zuwa domin yin ibada da kuma ɗauke dukiyar ka'aba wannan ya- shine lamarin da ya dinga fusata adnaniyun kuma ya dinga motsar da fushinsu da kuma gabarsu da ƙiyayyarsu ga waccan ƙabila ta jurhum domin tunda sun shigo da zalunci za su dinga korar baƙi kenan da suke zuwa domin gabatar da ibada walamma nazalat khuza'a bi marr zahran lokacin da ƙabilan khuza'a suka sauka a wani guri da ake kiransa marr zahran wa ra'at nufurul adnaniyina min aljarahima istagallat zalika suka ga kuma cewa adnaniyun sun fara gudu da kyamar waɗannan mutane da ake kiransu jarahima saboda zaluncinsu to su waɗancan ƙabilan khuza'a sai suka ga dama ta samu da za su taimakawa adnaniyun da sojoji domin su fatattaki ƙabilan jirhum waɗanda suke zaluntar mutanen da suke kawo ziyara ka'aba faƙamat bima'una min butuni adnan sai suka tashi da bayar da gudunmawa ga wannan ƙabila ta adnaniyun wa hum banu bakar bin abdumanaf bin kinana da taimakon wannan ƙabila ta banu bakar bin abdumanaf bin kinana bi muharabati jurhum suka haɗa kai da su domin yaƙi da waccan ƙabila ta jurhum kenan su adnaniyun ga su da daraja da kima amma ƙarfinsu bai kai su iya fatattakar waccan ƙabila ta jurhum ba sai da suka samu goyon baya da haɗin kai daga ƙabilan khuza'a su kuma khuza'a suka nemi agajin sojoji da haɗin kai daga banu bakar bin abdumanaf bin kinana su kuma banu bakar bin abdumanaf bin kinana su ma daga cikin adinaniyun ɗin suke da haka suka haɗa kai suka yaƙi ƙabilan jirhum hatta ajilathum an makka har suka samu daman fatattakarsu da kore su daga cikin garin makka wastaulat ala hukumiha fi awsatil qarni thani lil milad suka samu mamaya suka mamaye hukuncin bayan sun kore su suka mamaye kujeran mulkin su suka ci gaba da yin mulkin makka wannan ya faru ne a cikin tsakiyar karni na biyu daga haihuwar annabi isa wato kusan shekara ɗari uku da wani abu ya rage a haifi manzan allah sallallahu alaihi wasallama wannan lamari ake jin ya faru walamma laja'a jurhum ilal jala'i lokacin da wato ƙabilan jurhum ta buƙatu zuwa ga yin ƙaura da yin hijira da tashi daga garin maka saboda wancan yaƙi da aka yi da fatatakarta saddu bi'ira zamzam sai suka yi wata tsiya sai suka cike rijiyar zanzan suka ɗebo ƙasa suka cike rijiyar ta yadda ma wai kowa ba zai amfana ba shi ne abin da ake cewa ta ɓare kowa ya rasa ma'ana tun da su za su bar garin maka to bari su ma hana kowa ya amfani da wannan rijiya suka ɗebo ƙarafuna da duwatsu da waye suka yi ta zubawa sai da suka cike rijiyar nan ma suka ɓatar da ita wa darasu mawdi'aha suka yi ƙoƙarin ma ɓatar da inda za a gane ma a ina rijiyar take in ka zo ba za ka gane alama ina rijiya take ba tunda su ne a cikin garin makan su ne kusa da gurin to sai suka cike rijiyar suka ma ɓantare duk wata alama da za ta nuna maka a nan rijiyar take wa dafanu fiha iddata ashiya'a suka bubbunna abubuwa da yawa a cikin wannan rijiya wato kenan sun yi bakin ciki tunda za su bar garin maka to bari su ma batar da duk wata alama da za ta taimaka wani in ya zo ya amfana da ruwan tunda dama babban takamar da ake da shi a lokacin kamar yadda na gaya mana garin maka yana da gurare masu daraja guda goma ko abubuwa masu daraja guda goma waɗanda su suke ɗaukan hankalin masu kai ziyara garin maka ko da su ne ake kira sha'airillah wanda ake gudanar da ibada kusa da su ko taɓa su ko shafar su ko kewaya su ko hawa kansu ko zuwa gare su ko kwana a gurin waɗanda abubuwa guda goma mun ce na farko shine ka'aba na biyu shine alhatim ko hijir isma'il na uku shine maqamu ibrahim na hudu shine rijiyar zanzam na biyar shine safa da marwa na shida shine alhajar aswad na bakwai shine mina na takwas shine arfa na tara shine muzdalifa na goma shine wajen jifa waɗannan su ne gurare guda goma masu kima a cikin garin makka waɗanda ake zuwa domin gudanar da ibada a gurin banda sauran gurare ko masu kima da yawa suna nan su ma a cikin garin makka mun zo kan gurin da za a ji su insha Allah ذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات Mala ibn Ishaq yake cewa fa kharaja Amr bin al-Harith bin Mudada al-Jurhumi bi ghazali al-Ka'aba. Akwai wani sarki da ya kawo gudunmawa aka kera wani gwal amma sai aka yi masa sura irin ta barewa aka kawo aka sa a cikin Ka'aba. To wannan gwal wanda aka kera shi a suran butun-butumi na barewa guda biyu wanda wani ya kawo a yi kwalliya da shi a jikin Ka'aba to shi Amr bin Harith bin Mudad al-Jurhumi da ya tashi fita daga garin Makka sai ya kwashe waɗannan dukiya ko wannan gwalagwalai ya fita da ita. Wa bi hajarul rukun al-aswad ya ma ɗauke dutsen hajarul aswadi kenan wannan ya tabbata kenan ba so ɗaya aka taɓa sace hajarul aswad ba wanda za mu ji cewa akwai wata ƙaramita wata ƙungiya da ta taɓa zuwa ta sace hajarul aswadi ta tafi da shi ƙasarta sai bayan an yi yaƙi mai tsanani aka je aka karɓo wannan hajar aswadi ɗin. Fada fana huma fi bi'ir zamzam, ba wai ma tafiya yi da su ba ya binne su ne a cikin rijiyar zamzam. Suka ɗauko wancan gwalagwalai guda biyu waɗanda aka yi sa a suran butun butumi na barewa da kuma hajar aswadi suka binne su a cikin rijiyar zamzam ta yadda ma za ma a yi asarar waɗannan abubuwa na tarihi gaba ɗaya kuma kamar yadda muka faɗa bayan sun binne suka kuma yi ƙoƙarin ɓatar da ma inda za a gane alamar inda rijiyar zanzan take. Wantalaka huwa man ma'ahu min jurhum ilal Yaman. Daga nan ne shi ɗin ya tafi da shi da wanda suke tare da shi suka koma ƙasar Yaman da zama, tunda yanzu maka ta musu zafi ba za su iya zama a maka ba, saboda mummunan halin da suka fito da shi na zaluntar baƙi da suke zuwa garin maka. Fahazanu alama fara komin amur makka wa mulkiha huzunan shadidan. suka yi baƙin ciki a bisa abin da suka rabu da shi na al'amarin maka da kuma mulkin maka sun yi baƙin ciki mai tsanani a kan rabuwarsu da maka. Wafi zalika ƙala amr, shi wannan amr bin al-harith bin mudad al-jurhumi an samu wata waƙa ma da ake zaton shi ya yi ta inda yake cewa ka allam yakun bainal hujuni ila safa anisun walam yasmur bi makkata samiru bala nahnu kunna ahlaha فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر كأن لم يكن بين الهجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر بمكة سامر ice kai ka ce kamar tsakanin hajuni zuwa dutsen safa ba a yi wani mutum da ya zauna ba wanda yake ɗauki haso ko yake jin daɗi a wannan guri kai ka ce ma walam ya sumu bi makata samiru mai hira bai yi hira a cikin garin maka ba bala na hannu kunna ahalaha fa abada nasurufin layali waljududul awasiru ice tabbas mu ne ‘yan garin maka, amma abin da ya ƙarar da mu ya fatattake mu ya kore mu su ne jiyawa kwanaki yau da gobe yau kai ne gobe ba kai ba ne jibi kai ne gata ba kai ba ne waljudul awasiru da kuma rabo wanda yake mai tsanani waɗannan abubuwan guda biyu juyawar zamani da kuma canjin rabo da Allah yake baka ko mai tsanani ko mai daɗi wannan su ya raba mu da garin maka wato dai zamaninmu ya ƙare daman mu ta ƙare dole ne ko mu sake wasu sahau. Mala ya ciro wannan magana ko wannan tarihi daga tarihin Ibn Hisham juz'i na ɗaya, shafi na ɗari da sha hudu da shafi na ɗari da sha biyar da tarihul ɗabari juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da tamanin da biyar.
ما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ويقدر زمان إسماعيل بعشرين قرنا قبل الميلاد أنا قدر زمن النبي إسماعيل da shekara dubu biyu kafin haihuwar annabi Isa aka yi annabi Ismail a wannan zamani. وتكون إقامة جرهم في مكة واحدا وعشرين قرنا تقريبا wannan ya nuna kenan kabilan jurhum sun yi shekara dubu biyu da ɗari ɗaya domin ƙarni a wajen larabawa shine shekara ɗari don suka ce ɗari sau ashirin da ɗaya yana nufin dubu biyu kenan da ɗari ɗaya hukumuhu ala maka zuha ishirin na karnan da aka riƙe garin maka yana ƙarƙashinsu sun kwashe tsawon shekara dubu biyu kenan wasu tabaddad khuza'atu bi amri makka duna bani bakarin to kamar yadda aka saba ne duk wanda kuka haɗa kai da shi kuka yi cuta to kuma sai an gan ku a rana wata ran so da su khuza'a da suka taimaka suka haɗa kai da banu bakarin aka yaƙi ƙabilan jurhum to bayan kuma an zo raba mulki wanda dama abu biyu ya fi komai wahala a wajen rabo da rabon kuɗi da rabon mukami duk sanda za ka yi abubuwan guda biyu to sai ka gamu da matsala domin ka ba na nesa na kusa sai ce ka manta da shi duk kusancinku da shi in ka ba na kusa na nesa kuma ya ce ka yi son zuciya ka ba naka da haka ba abin da ya fi wahala a duniya irin rabon kuɗi da rabon mulki da haka su khuza'a wanda dama su ne suka taimakawa adnaniyun tare da haɗin kan banu bakarin to kuma sai suka zama sun cinye mulkin maka ma'ana sun kaɗaita da mulkin maka su kaɗai sun kori ragowan daga cikin harkar mulki su kaɗai suke mulkin illa annahu kana ila qaba'ila mudar salasu khilal sai dai duk da su suke mulkin maka to duk da haka akwai ƙabilan mudar suna da wasu halaye guda uku ko wasu abubuwa guda uku da yake hannunsu har yanzu a cikin garin maka al'ula addafa'u bin nasi min arafata ilal muzdalifa na farko abin da ke hannun ƙabilan mudar shine tahowa da mutane daga arafa zuwa muzdalifa wanda mun san cewa ranar tara ga wata mutane suke wuni a filin arfa daga nan ko bayan rana ta faɗi sai a tawo filin musdalifa a yi sallar magariba da isha wanda dama shine aikin hajjin gabaki ɗayansa kwana shida ne ranar farko shi ake kira yawmu tarwiya ranar takwas ga watan zilhijja sai rana ta tara wacce ake kiranta yawmu arafa shine ranar tara ga watan zilhijja sai na uku shine yawmal hajjil akbari ranar goma ga watan zilhijja sai kuma sha ɗaya sha biyu sha uku wanda ake kiransa ayyamu tashriqi wato kwanakin jifa ko kwanakin mina waɗanda Allah ya ce fa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wanda ya kare su a kwana biyu bai kai ukun ba to babu komai a kansa wanda kuma ya cika kwana ukun shi ma babu sabo a kansa amma ga wanda ya ji tsoron Allah wal ijazatu bihim yawman nafar min minan kuma su ne suke ƙetarar da mutane ko suke taimakawa mutane a yawmin nafari daga mina su zo su jifa da kuma kwanakin nan guda uku da muka ce yawmin nafar al-awwal da yawmin nafar sani da yawmin nafar salis ko yawmin qarri da yawmin nafar al-awwal da yawmin nafar sani wato kwana na ɗaya shine kwanan jifa na farko sai kwana na biyu wanda in mutum yana iya tafiya sai kwana na uku wanda aka so mutum ya tsaya cika kwanaki uku to su suke taimaka mutane a wannan ranaku wa kana yali zalika banul ghausi bin murra min butuni ilyas bin mudar waɗanda suke kula da wannan aiki su ne banu al bin murra daga cikin ƙabilan Ilyas bin Mudar su aka ɗora wannan aiki. Wato an samu division of labor kowa ya san aikinsa ya san abin da zai yi a lokacin aikin maka. Wa kanu yusammuna sufa su waɗannan su ake kira sufa wato wata daraja ce da wata kima suka sa wa kansu sufa wato su ne jagaba su suka fi kowa kima da daraja kamar wasu tsaftatattun mutane tsarkakakku wanda suka fi kowa kima haka suka sa wa kansu. wa ma'ana hazihil ijaza annan nasa kanu la yarmuna yawman nafari hatta yarmiya rajulun min sufa abinda ake nufi da ijaza wato ba da dama a yi jifa in an taru gaba ɗaya ba wanda ya isa ya yi jifa a ranakun jifa sai an samu wani daga cikin ƙabilan nan na gausu bin murra wanda ake kiransa sufa sai ya zo ya fara yin jifa wato sai sun buɗe tukunna sai sun yanka sai kowa ya biyo baya wannan tsarin da suka fito da shi don su nuna sun fi kowa kima kamar yanzu da ake cewa an an yi sabon gini ba za a fara amfani da shi ba sai gwamna ya zo ko wani babban mutum ya zo ya yanke kyalle sannan za a fara amfani da shi to su kuma a wajen jifa suke nasu cewa an zo jifa duk sai a taru kowa da dutsensa a hannu sai an samu ɗaya daga cikin wannan kabila ya zo tukunna ya fara jefawa to ya buɗe kowa sai kowa ci gaba da jifa amma idan kai jifa ba tare da sun yi ba to a gurinsu wannan jifan naka bai ba saboda su ya kamata su fara yin jifan shedan sannan a biyo bayansu wannan wani doka ce da babu ita a cikin littafin Allah suka kago don su ƙara wa kansu kima ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات Summa iza faragar nasu minar rami wa aradun nafaran sannan idan mutane suka ƙare wannan jifa kuma suna nufin tafiya mimminan akhaza sufa bi janibayil aqaba su kuma sai su tsaya a gefen wato aqaba nan za su tsaya lokacin da mutane suka gama jifa za su koma gida falam yujuz ahadun hatta yamurru nan din ma wajen komawa ma sai sun fara komawa sun fita daga mina sannan jama'a su biyo baya summa yukhilluna sabilan nas sannan su bawa mutane dama su buɗe wa mutane kofa falamman qarada sufa warisahum banu sa'ad bin zaid manat bin tamim to bayan su sufa dinnan sun kare tunda yau da gobe shi abin dadi karewa yake abin zalunci ma karewa yake yi to ni yau da gobe sai wannan kabila ta sufa suka kare sai banu sa'ad bin zaidin manat bin tamim suka gaje su to wannan shine abin da ya kawo ƙarshen wancan takama ko wancan dama ko wancan kama karya da waccan kabila ta Gausu bin Murra daga cikin kabilan Ilyas bin Mudar suka dinga yi har zuwa lokacin da zamani da dama da lokaci ya kare musu. To nan za mu tsaya sai kuma a shirinmu na gaba za mu ɗora inda za mu ji kuma yanayi dai da ake ciki a cikin garin Makka kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
حكيم جامع اليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة Tuma sauraro kamar yadda aka ji a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe inda Shak Amin Ibrahim Daurawa ke yi mana daga littafin Ar-Rahiqul Maktum. Kuma kamar yadda aka ji malam yana ta share fage kamar yadda ya zo a wannan littafi kafin zuwan lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A kasance tare da mu a shiri na gaba inda za mu ɗora insha Allah. Kafin sannan a nan muna sallama da malam Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
a madadin alhaji kabiru sani kwangila ya kasai da ke daukar nauyin kawo muku wannan shirin da sauran abokan aiki da suke taimakawa don samun nasarar shirin habib ja'far madobi ke sallama da ku assalamu alaikum wa rahmatullah أراكم ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خناعتم خنوعا